والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة muna yabo muna godiya da'iman wa abadan da Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamarsa ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin 27 ga watan rajab a shekara ta 1435 ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma ita ce 26 ga watan biyar a shekara ta 2014 a lissafin miladiya irin wannan rana ne kuma muka saba karanta littafin na tajridu tawhid mufid na malam Ahmad bin Ali al-Mukrizi rahimahullah tabaraka wa ta'ala darasin mu na gaba a yanar da ya gabata a makon da ya wuce shine wato darasi na yanzu ko za mu tashi darasi na shida a littafin yana cikin mana bayani akan cewa babu kokonto cewa tauhidin rububiyya tauhidin kaɗaita Allah cikin ayyukan da ya yi na halitta da bayansa da kuma komai da komai duk abin da ba shi ba shi ya halitte shi da kulawa da wannan bayan ta hanyar ba su abinci da gudanar da rayuwarsu da komai wannan nau'in na tauhidi ko wannan gefe na tauhidi in ka so ka kira shi haka to nau'i ne ko wani bangare ne na tauhidi wanda hatta mushrikai na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke bautawa gumaka ba su yi inkarin sa ba ba su yi musu sa ba sun yarda da cewa Allah ne mahalicci Allah ne mai saukar da ruwa Allah ne mai gudanar da rayuwar halittar a sun tabbatar da wannan kamar da ya gaya mana da kuma nasoshi dai cikin nasoshin da ya kawo ya kawo cewa kafin kawo nasonsa ya yi magana akan cewa waɗannan mutane sun yadda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine mahalicin su shine mahalicin sammai da ƙasa kuma shine mai tsayuwa da wato dukkan maslahar halitta baki daya ina ne suka samu targaɗe suka samu wato ɓantarewa daga hanya madaidaiciya ita ce ta hanyar abin da shafi tauhidin ilahiyya da mahabba wato bangaren waye ne ya cancanci a so shi so na ibada wa ya cancanci a ɗauki nau'o'in ibada a bashi to anan ne suka samu matsala sai suke ganin waɗannan sunayen da suka ɗauka suka tura a kan itatuwan nan da suka sassaƙo suka yi mutum mutumin su wannan salihan bayi ne da waliyan Allah ne Allah yana son su saboda ayyukan alheri da suka yi to waɗannan sunayen da suka sa wannan mutanen su suka yi tsammanin to me zai hana wannan mutanen a rika bauta musu kamar da shi ɗan ya musu wasiya domin idan sun yadda da kai to ya Allah ma sai yadda da kai wannan shine asalin sirrin dukkan wanda ya karkace da irin wannan sura din kuma dai hawa hawa ne wani ya kai ga bautar guruguru wani kuma ya kai ga daga girmamawa ake wucewa kuma a kai ga wancan din to shine sai ke cewa kama akallahu ta'ala kamar da Allah muke mana hikaya fi qawli a fadin sa da yake cewa ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله daga cikin mutane akwai wanda suka riki koma bayan Allah suka riki kishiyoyi waɗanda ba Allah ba wato abubuwan sai an dadin jami'in ne kishiya shine fit wanda yake mai kishiyantar wani abu a wani abu daban shi kuma shine kishiyarsa da baya tare da shi yuhibbunahum suna son su ka hubbillah irin san da suke wa Allah wannan mun magana akan cewa malamai sun fuskantar da wannan ma'anar ko wannan ayar kai zuwa ma'ana guda biyu wasu malamai suka ce abinda ake nufi yuhibbunahum ka hubbillah ai suna son abubuwan da suke bauta wa dinnan waɗancan jijiyoyin da suka jijilo wato kamar gumaka da sauransu suna son su irin yadda suke son Allah ma'ana sun daidaita su da Allah wajen soyayya wannan shi yasa suka zama musulmi wasu kuma suka ce yuhibbunahum ka hubbillah ay yuhibbuna andadahum ka hubbil mu'minina lillah wato suna son kishiyoyin su wannan abubuwan da suke bautawa irin san da mu'minai suke wa Allah ma'ana kaga wannan ma'anar ta biyu kamar ta kore musu soyayya ga Allah cewa soyayyar da suke wa gumakansu ko abubuwan bautarsu a irin soyayyar da muminai suke wa Allah wannan ma'anar ta biyu ke amma malamai muhabbibuna sun ce wannan ma'anar ta biyu ba ita ce daidai ba ta farkon ita ce daidai cewa waɗannan mutane suna san Allah amma babban laifinsu shine sun haɗa Allah da wani wajen soyayya yadda suke san Allah sai suka ɗauki irin wannan soyayya suka bai wani wanda ba Allah wannan kuma shi yasa za a kira su masu shirka domin idan ba sa san Allah kwata kwata dama waɗancan ko suke bautawa kaga ba shirka bane ne wannan kufuru ne da mun bai wannan akwai gwamnati tsama tsakanin kafirci da shirka ita shirka shine hadawa sai an hada shi sai asalin shariki shine abin nan wanda yake fatina da kuka haɗu kuke yin wani abu hatta a kasuwanci har larabci ne sharika shine sunan kamfani a zo a haɗu ji guda wani ya kawo kafital wani ya kawo kafital sai a haɗa sai a yi jari babba saboda a yi kasuwanci babba kun ga a keke nan in ba a samu tarayya ba wajen ba da haƙƙi to ba sunan ku shirka ko da kafin to shine wannan dai ma'ana ta farko ita ce tafi daidai domin kuma Allah subhanahu wataala kun ga a ƙarshe ai a wannan ayar cewa yi walladina amanu ashaddu hubban lillah kaga wannan ya fito mana da cewa ma'anar farko ake yi cewa waɗanda suka yi imani soyayyar da suke wa Allah ta fi soyayya da waɗannan suke wa Allah domin ita wannan soyayya ce da akwai shirka a cikinta ta mummunai ko babu shirka a cikinta to wannan dai akwai maganganun mai na shi mana kuma za mu yi magana insha Allah kafin a ci gaba da inda muka tsaya din akan abin da ya shafi mahabba mahabba mahabba wa ma adraka mal mahabba mutane da yawa suna da hange daban-daban dangane da wannan kalma na ake nufi da mahabba wasu ma za ka suna ce mata muhibba wannan kuskure ne a larabci ba muhibba a cikin ba mahabba inda ana da ita soyayya ne sunanta mahabba ismu fa'il din da shine al-muhibbu idan namiji al-muhibba kuma ummat ma'ana wani mai so wanda yake son wani abu shine al-muhibbu wanda ake so kuma a ce al-muhabbu wanda ake so yau in mace ce al-muhabbat amma ita soyayyar al-mahabbat sunanta to me ake nufi da soyayya malamai sun yi tattaunawa da yawa tsayawa a kanta musamman kuma ne na ambata muku da ku rubuta sunan littafin ɗalibai ilimi za su tafi da su karanta a littafin tajul arwa ila biladi arwa ne ko da kuma a ba ba ne ba shi na faɗa mana ba wannan rawdatul muhibbi na malam ibn qayyim haka nan littafin sa arro shi ma yi magana da aka da fadi akan wannan mas'ala ta al-muhabba akwai wasu abubuwa da yake ambatawa zan san faɗa ku tsura mana su a dunkule ya kasa mahabba kashi biyu akwai mahabba nafi'a da kuma al-mahabba barra soyayya mai amfani da kuma soyayya mai cutarwa wadda ba za ta maka amfani ba soyayya mai amfani yake ita kanta salatatu alwad nau'i uku ce kalmomin ba su da wanda ke soya ke rubuta almahabbatu nafi'a salatatu alwad yace mahabbatu Allah da farko ita ce mahabbatu Allah san Allah wa mahabbatu billahi ta biyu kuma ita ce soyayya don Allah soyayya don Allah in ce fillahi ma'ana fi dinillahi yau ka so abu a cikin addinin Allah fi sha'anillahi ana ce fi sha'anillahi cikin sha'anin Allah fi amrillahi fi umurillah abinda ake nufi shine cikin lamarin da ya shafi ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana ka so wanda Allah yake so sannan a ومحبة ما يعين على طاعة الله إذا إيه نوع نوع محبة ما يعين على طاعة الله wannan ita ce a kowace su ne nau'o'i uku na soyayya mai amfani duk wata soyayya in ba wannan ba to ba mai amfani ba ke gare ka sai ka duba na farko soyayyar Allah ka so Allah zan karanta mana a wani wuri inda ya ambata mana me ake nufi da son Allah na biyu soyayya fillahi ai fi dinillahi fi sha'anillahi nan fi da ya ce fi ba zarfiya ba ce in kuma zarfiya ce to ana kaddara sha'an ai fi sha'anin lahi mun fahimci wannan yau abin nufi soyayya ce dangane da addinin Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ka so abin da Allah yake so duk abin da ko duk wanda Allah yake son shi to kai ma ka so shi duk abin da Allah yake so to kai ma so shi shine ma'anan al-mahabba fillah ya zama ba ka son wani dan adam sai saboda Allah abin da ake nufi to ita ce zamu zo mu ji me ya bayyana mana me ake nufi ta uku kuma ita ce mahabbatu ma yu'inu ala ta'atillah san abin da zai taimaka maka akan san Allah duk abin da zai akan da'a ga Allah duk abin da zai taimaka maka kai da'a ga Allah to wannan kima soyayya ce mai amfani insha Allah ku rike ko da ku ma abba nan ku ku ce mai amfani san Allah da ne Fillahi da so domin Allah da kuma san abin da zai taimake ka a da'ar Allah to wacce ce mai cikarwa yace al-mahabbatu darra thalathatu anwa ita ma mai cutar wannan uku ce ita ce al-mahabbatu ma'a Allah soyayyar wani tare da Allah shi ne wannan wannan ita ce ainihin shirki kamar da zai zai gaya mana ainihin wanda ake faɗa ake magana a kanta a wannan aya da mun karanta wa mahabbatu ma yuhibbuhu Allah ta'ala da biyu ita ce san abin da Allah yake ki sai ka duba abin da Allah yake kin sa ya faɗa a Qur'ani ya aiko manzon ya faɗa Allah ba ya san ka ba inna Allah yakrahu kaza wa yubghidu kaza sai ka kuma ka zo ka ɗauki wannan abun kana son to wannan ita ma mahabba ce mai cutarwa na biyu kenan na uku wa mahabbatu ma tasbahu bihi mahabbatu Allah ko mahabbatu ma tasbahu mahabbatuhu an mahabbati Allah san dukkan abin da soyayya ta za ta yanke ka daga san Allah duk abin da ka san in kuna shiri da Allah Allah yana son ka kana son Allah to sai ga wani abu wanda zai yanke maka wannan soyayyar daga Allah to idan kana son ka to wannan ita ma mai cutarwa ce domin zai yanke ka daga soyayyar Allah ai ba shi a fahimtar wannan to su ma kun ga su uku ne na farko mene al-mahabbatu ma Allah shine son wani tare da Allah ko son wani abu tare da Allah da kuma san abin da Allah baya so da kuma san abin da zai yanke maka soyayyar Allah insha Allah ai au tanqusuha ko kuma ya rage maka shi ko bai yanke gaba ɗaya ba ya rage maka soyayya da Allah yake maka domin matakin biyu ne ko ya yanke maka kwata kwata ya zama Allah baya san ka ko kuma soyayya da yake maka ta rabu Allah ya kauta maka to waɗannan abubuwan a cikin kitabun ruh na ɗan ɗauko mana wasu maganganu da malamin ya ambata shi malamin ko kai ba shi littafin yana ya yi fasali musamman ya ware fasali ya ce faslun wal farqu bain al hubbi billah wal hubbi ma Allah ai kun san an ce al hubbi al hubbu billah nan kuma a wanda wajen masu amfani ke amma su cutarwa kuma an faɗi al hubbu ma Allah to me bambanci tsakanin wannan da wannan shi ne ke cewa wa kullu ahadin kowanne mutum muhtajin mabukaci ne bar kai na haka ba mabukaci ba mudarrun wannan da ma'aikata ma'anan bal a hausance na biya mutum kamar haka ibn qayyim din yake faɗi ma'ana bayan ya ce duk wani mutum a duniya to mabukaci ne shine muhtaj yana bukatar sai fara shi kai in an ce kalmar bukata ma an rage abu mutsarrun tilas ne sai ya sai ya nemi wannan abu ma'ana ilal farqi baina hada wa hada wajibi ne mu'min ya bambance tsakanin waɗannan abubuwan biyu alhubbu fillah da kuma alhubbu ma Allah gashi yace fal hubbu fillah abin ajiri da so dan Allah yace huwa kamalul imani shine cikar imani wal kufru ma Allah sai son wani kuma tare da Allah huwa ainu shirk shine ainihin shirka tsagoren shirka ka so wani tare da Allah irin san da kake wa Allah ka so wani irin wannan san sai ce wal farqu bainahuma bambanci tsakanin su anna al muhibba fil hubbi tabi'un li mahabbati Allah shi masoyi cikin soyayyarsa yana biyayya ne li mahabbati Allah ga san Allah in yana san Allah fa idza tamakkanat mahabbatuhu min qalbi al abd don haka idan soyayyar Allah ta kama wuri ta yi kaka gida a zuciyar bawa shine ta makkal ta zauna daren daf babu abin da zai taba ta shine ma'anar ta makkul Allah ya tabbatar da abu ya zauna ma'ana in ta tabbata a zuciyar bawa aujabat tilkal mahabbatu an yuhibba ma yuhibbuhu Allah wannan soyayyar ta tabbata a zuciyar bawa sai ta yace wal farqu bainahuma bambanci tsakanin waɗannan nau'o'i guda biyu sawo domin Allah da kuma so tare da Allah annan muhibba cewa shi masoyi mai so fil ubbi a soyayya da yake wa Allah to ta ji wuli muhabbatillah in dai har kana son Allah to kana biyayya ne ga abin da Allah yake so shine abin da ake nufi yace fa idza tamakkanat mahabbatuhu min qalbi al-abd in soyayyar Allah ma'ana nan ya kamata ka gane soyayyar Allah me ake nufi kai ka so Allah ko ko Allah so ka ake nufi nan ana zancen ta ibada ne wanda take ta ibada shine kai ka so Allah wata ku baiwa shi da Allah in ka so shi irin san da yake so to zai so ka da aka nuna can abin da ya dora mana ne to abin da ya dora mana na mu so shi yana in dai har kana son ka samu son Allah ma'ana ya zama cewa kai ne son Allah ne a saka a wannan nan to sai ya zama soyayya da kake masa mai biyayya sai da shi abubuwan da yake so shi abin da yake so shi kin ai yana son abubuwa ashkhasa wa a'yana wa ma'ani yana son wasu mutane yana son a ayani wasu abubuwa yana son kuma wasu ma'anoni in an ce akan san farko bainal ma'ana wal ayn ko mun ka magana akan in an ce ma'ana abin da yake a kakawa ake suran ta ba a ganin sa a waje aini kuma shi abin da za ka iya gani ka saka ai Allah yana son wasu abubuwa yana son dakin sa dakin ka abu kaga aini ko yana son ma'anoni yana ce ma'anoni da aka ake suran ta su ba ganin su ake ba kaga imani menene ma'ana su tsaka take abstract abubuwa ne ba ganin su ake a wani ba haka abin nan haguri soyayyarka ga Allah shi ma kaga ibada tawakkuli da sauransu duk a zuciyarka suke ba a waje ake ba wanda zaka ce masa nuna mun hagurinka in doma ji ko ba haka ba to waɗannan ma'anonin akwai abubuwan da Allah yake so yana son kuma a ayan abubuwa na waje sannan kuma yana son a kaga annabawa Allah yana son annabawa yana son mala'ikun yana son kuma waliyan akwai waliyan salihan bayi duk Allah na son su as'alullah an yaj'alani wa iyyakum min to wannan abu in kana son soyayya da za ka yi wa Allah ta zama ingantacciya sai ka duba duk abubuwan da yake so to ka bi shi akan wannan abin da yake so in yana son wani aini ka so shi yana son wani shan ka so shi yana son wata ma'ana ka so wannan ma'ana in sha Allah kun gane wannan kallon da ba sai na sake ne to shine ma'anar tabi'un li mahabbatillah fa idza tamakkanat mahabbatuhu min qalbi al-'abd dan haka idan san Allah ya tabbata a zuciyar bawa aujabat tilka al-mahabbatu an yuhibba ma yuhibbu Allah in san Allah ya tabbata a zuciyar kai ne san Allah ne to wannan yana wajabta ita wannan mahabbar da take zuciyarka ta Allah da kake so to tana wajabta lalle ka so abin da Allah yake so fa idza ahabba ma ahabbahu rabbuhu wa waliyuhu kana dhalika al-hubbu lahu wa fihi in har ka so abin da Allah yake so ubangijinka Allah majidin lamarinka Allah in ka so abin da yake so to wannan shi ake nufi da al-hubbu lahu wal hubbu fihi kuma mun gane yanzu ne ake nufi da alhubu billahi to san abin da Allah ke so shi ke nan abin da ake nufi to sai ce kama yuhibbu rusulahu kamar da Allah yake san manzanninsa wa anbiya'ahu yana san annabawansa wa mala'ikatahu da wa mala'ikunsa wa awliya'ahu da waliyansa li kaunihi ta'ala yuhibbuhum saboda Allah yana san su dan haka tunda Allah yana san annabawa idan aka samu wani mutum baya son annabi kun ya zama mai ya zama mafi Allah kun bai san nan in aka samu wani mutum baya son wani mala'ika to shi ma zama mafi Allah in Allah na son wasu waliyai musamman wanda ya bada labari da kansa ya san an san su ya bada labari kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su shugabannin waliyai da tunda su muna da labarin su a cikin alqur'ani ko me san su a ce me san Allah mai kin su makin Allah tun da waɗannan mutane ne da Allah mafi ya faɗi soyayya gare su ya faɗi radiyallahu anhu wa radu anhu dangane da su babu Allah ku baya yarda da mutum idan baya san wannan sanin sai ce wa yubghidu man yubghiduhum bi kaunihi ta'ala yubghiduhum kuma ya ƙi waɗanda yake kin su domin Allah na kin su ma'ana kana jin duk wanda kake bi ne domin Allah na jin sa ba da mun ba domin wani abu na duniya ya haɗa ku kun yi faɗa da shi ka ne masa hasa da wata ni'ima sai ga ba ta shiga wani duk ba dan Allah ne sai ta zama idan Allah na jin sa sai sai ma ka kishi to kai ba ta kun ga wannan wacce taka za ta iya kyawa ma ga sabon Allah idan ba dan Allah ba ce sai ce wa alamatu hadal hubbi wal bughdhi fillah to ga galibi ana gane abu ne da misali alamar wannan soyayyar da kiyayyar ka so abin da Allah yake so ka ki abin da Allah yake ki alamar ta biki in ba ka alama za ka ji a wanda matsayi za ka sa kanka wannan wata alama ce mai kyau da kawo sai yake annahu la yanqalibu bughduhu li baghidi Allah حبا لإحسانه إليه وخدمته له وقضاء حوائجه مؤمنة alamar cewa son da kake yi wa Allah na gaske ne shi ne ya zama wannan son naka ko ƙiyayyar kai layan ƙalibu bugubuhu li bazibin lafi ƙiyayyar da kake wa wanda Allah yake ƙi in an samu wanda Allah yake ƙinsa kai ma ai kana jin ko to wannan biyayyar la tanqalibu hubban ba za ta juye ta zama soyayya ba li ihsanihi ilayka saboda ya taba kyautata maka kana kin sa saboda yana jin Allah ko kuma Allah yana jin sai kai ma kake to saboda ya kyautata maka wannan kyautatawar ba za ta yi tasiri a zuciyarka hatta ne da iyayyar tasa da koma soyayya dole shi ne alamar cewa kai din soyayyar ta ita ce don Allah ina shi kun gane wannan idan mutum na karatu dama ya yi tafiya ya ka'idoji akwai inda ba sai an baka misali ba in ka rike wannan ka'idar shi kenan sai ka san inda za ka dora sai su wa hidimati ko dai yi maka wata hidima misali mutum ne ba musulmi ba Allah yana sa wani ba musulmi ba saboda yana bauta wa wani wanda ba Allah to kai kuma kana kin wannan abin da yake ba ka san shi domin addini la'alla wani abu ya hada ku na makotaka da sauransu akwai kyautatawa ta addini da zamantakewa mai kyau tsakanin da wanda ba musulmi ba kamar da muka gani abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin da wanda ba musulmi ba amma a zuciya in mutum yana bauta wani wanda ba Allah to kar ka samu soyayya a zuciyarka dangane da shi cewa kana son abin nan da yake kai na addini wannan ka in kai haka kai kuma za ka bata da Allah cewa wannan mutumin ya ƙi bauta wa Allah ya sa bauti ma ya ƙi yadda da shi Allah kuma ba ya son ka saboda wannan to kai ma ka kyamace shi ka ƙi shi saboda wannan mu mu mu janna to in ya kyautata maka a duniyance ko ya maka wata hidima ya maka alheri to kada ya tura wannan kiyayyar taka wanda kake dama ba wai dan kai kake ba dan Allah kake yi ka juya ta ka koma kuma soyayya to in kai haka to iyayyar taka ba dan Allah kun gane abin nan dole ne kike ka'ida kada ce maka tasirin da za ta juya ta koma ga haka nan kuma mumini da kake so dan uwanka mumini kada saboda wani abu shi ma da zai ka juya ƙaunar taka ka koma kiyayya bayan ko Allah ba yana son mun ban wannan inda Allah yana son dukan mumini amma ba idan idan ya yi wani abu ne wanda Allah baya so sai ka ƙi shi domin wannan ba wai kiyayya amma ba a'a ce iya ta iya wannan abin da yake aikata mara kyau sai ka kyamace shi saboda shi ta fata mun gashi wannan babi ne mai faɗi da ke buƙatar a buɗe dashi sosai a warware kamar da ake cewa zare da abawa kuma na buƙatar lokaci sai ce am wa alamatu hadha al-hubb wal hubb billahi أنه لا ينقلب حبه لبغيض الله حبا لإحسانه إليه وخدمته له وقوائد أو قضاء حوائجه هكذا هو يجي أمك وصفاته يجي ولا ينقلب حبه حبه لحبيب الله هكذا صلى كتي وولى ألا يجسد ألا أنا سوني sai kai ma kana san wannan wani to wannan zan kada ya juye ya zama bugdan ya koma kiyayya ila wasala ilayhi min jihatihi من يكره- من يكرهه ويؤلمه هو ما يكرهه ويؤلمه إما طبعا وإما عمدا مطيئا لله فيه أو متأولا أو مستحسا أو باغيا نازعا آه، تائبا معنى wannan in kana son mutum ne kuma soyayya kana son ne saboda shi ne san Allah to ran da wani abu marar marar alheri da kake cinsa sai ya zo maka ta hanyar wannan mutum shi kuma ko zai zama ya yi da kuskure ko da gangan amma yana da ta'awili ko kuma ya yi ijtihadi bai daidai ba sai ya hau sai ya maka wani abu wanda ke kuskure ne ko kuma shi din yana da haƙƙin ya maka wannan to kada ka juya soyayyar nan taka da kake maka don Allah ka juya ka koma kiyayya domin akan daidai ya maka wannan ko kuma kuskure na fata mugunta don haka mumini kar ka ɗauki mumini ko wani irin mumini ka ɗauke shi abokin gabanka mutum dai yana nan tare da imaninsa da kuma abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya dora mu aiki da shi na zaki ku gane ya ɗan uwa a babin imani da kafin muna aiki ne mu muminai kuma a ta sunna da ne muke aiki da zaki zahiri shi muke aiki kuma zahiri kan yaktaribu anil ba ana iya samun bambanci tsakani tsakanin abin da ya bayyana da abin da ke cikin zuciya wani alheri zai ke bayyana daga fuska amma a zuciyarsa ba shi to kai abin da za ka yi aiki da shi shine wannan alherin da yake bayyana karka ce ni wannan mutumin ina zaton cewa a zuciyarsa ba mai imani ne zai zama kuma ka canza alaƙar daga ta ita ruhu wanda kake wa mumini ka koma ka mai da shi alaƙa da wanda ba mumini wannan ba a yin hasashe dangane da abin da ke cikin zuciyar mumini amma ka sai akan zahiri in yi maka daidai falillahi alhamdu ka gode wa Allah shi ma ka yaba maka Allah ka ka dace in yi maka kuskure ko ganganci to in kana so ka yafe ka yafe in za ka nemi haƙƙinka ka nema amma kar kai masa hukunci da wannan abin abin da ke zuciya hukunci abin da ke zuciya Allah baya san wani ai mun san hadisai mun sha magana a kansu wanda wani zai zo ya rantsi hadisin nan da wani bawan Allah ya ga wani dan uwansa ya yi masa nasiha yana laifi yake kai wa bawan Allah kai ka kake abu kaza ai Allah ya hana sai ce to na sai ce wace gari ya dawo sai sake ganin sa yana yi ba jiya na ana kaza na ce wannan abin Allah ba so ba kyau sai ce yana yi da ya sake zuwa kuma na uku sai kai yana wannan laifin da sai ce kai wai ba ka jin magana ne to wallahi Allah ba zai gafarta maka wannan hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari sai mutumin yake wa dan uwan nasa wallahi Allah ba zai gafarta maka shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana faɗin wannan sai Allah ya ce wane ne wannan mai rantsuwa yana rantsuwa a kaina ma'ana yana rantsuwa akan abin da zai yi ko ba zai yi ba wane ne wannan sai ya ce ghafartu lahu wa ahbabtu amalaka Allah ya ce shi din na gafarta maka kai kuma duk aikin ka na baka saboda ne ya shiga cikin hurumin da ba na dan haka zancen hukunci akan mutane ba Allah ya kuwa mu kula ba da zuci ake ba mu yi magana da zahirin kuma duk abin da mutum yayi da ko shi ka sa shi a hukuncin shari'a abu kaza menene shi kuma a tambayi malamai sai su hukunci akan irin wannan ina fata mun fahimta musamman abin da ya shafi abin da za ka iya wa'azi a kai abin da za ka faɗakar da al'umma a kai domin shi duk abin da za ka yi hukunci a kan zuciyar wani to kamar kai fa kana magana ne a madadin Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa in ka ce mun yanzu misali duk mutumin da kake maka ka rantse shi ka bi me kai kana ba wa duniya labari cewa ni a madadin ubangiji na tabbatar da wani makiyin Allah ne har zuciyarsa Allah ba ya san su an ma ba ta wannan hukunci ne kuma ba ne iya shiga ya gano shi a cikin zuciya ban Allah subhanahu wa amma hukunci akan aikin da dan adam ne wani yayi kaza abu kaza kaza ne in kafirci ne a ce aikin nan kafirci in fasikanci ne a ce aikin nan fasikanci amma cewa wani dan wani na unguwa kaza alhaji wani ko malam wani a faɗe shi da suna a ce kafiri wannan ba mai hakki wannan ina fata kun gane wannan da wannan su ce aqidar malamai ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada wani ya ce to shikenan yanzu ne kuka duka mutane suke ba za a faɗa ba a ba haka ake laifuka da mutane suke yi ka fito ka ɗauko daga alƙur'ani wanda ya kaza in Allah ya ce maka kafiri ka ce wanda ya kaza kafiri ai saboda wannan sunan ne at-takfir al-am kafir da kafir dawa general kafir dawa ba specific ba to wanda aka hana ba a yi ita ce wannan specific in ka kira sunan wani ka ce kafiri amma in cewa kai aiki kaza kafirci ne aiki kaza ma kafirci ne aiki kaza Allah ya kira shi kafirci aiki kaza kuma Allah ya kira shi fasikanci Allah aiki kaza kuma Allah ya kira shi sabon Allah shi ke nan kaga kai aiki da me kai isar da sakon da ke cikin alƙur'ani ka yawo to ya aiki da kuma amma kai hukunci akan cewa duk wannan ba musulmi to wannan ba mu jikin Allah zai sai da mutum kuma zai kama shi ballantana har a ce ka yanke masa hukuncin za ka yi masa kaza za ka yi masa kaza saboda hukuncin da kai kai masa wannan a zuciyarka dangane da zuciyarka zuciyar nan kuma kai baka san me ce ce take tsakaninsa da ubangiji har yanzu kun san iskar mutumin da yace wa ƴaƴansa in ya mutu su she su kona shi ko su kone shi kurmu su tsaya zama toka su teku tokar su yada ta cikin teku saboda shi yana cewa in an masa haka Allah ba zai iya kada kashinsa ba zai iya hada shi ya koma mutum a yi masa hisabi ba me wannan hakikar zai hukunta wanda bai yadda Allah zai iya kada shi ba zai hukunta to amma Allah subhanahu wa ta'ala ba ta nan gefen ya kalli abu haka ji tashin alƙiyama da shi ma hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a tashin alƙiyama Allah mu ke tambaye shi kai ko me yasa kai ce ya danka su maka abu kaza sai sai Allah wallahi tsoron ka kawai ina tsoron in har ka kama ni aka ce za ka jiya ni a kama da ne kuka da na aikata to ba zan tsira ba sai na ga in an mun haka shikenan na fita daga kitabi kun ga anan ashe kenan abin da ya faɗa din nan da lafazin bakinka a zuciyarka ba ka mutu ba da aiki za mu yi cewa me hukuncin wanda bai yarda da zafin kiyama ba me za mu ce kafiri to amma a kan a wurin Allah kan Allah shi ya san yana da wannan mutum ba don wannan abu ya kun gane wannan za ka alin ka zance ma sai sai gano su ta to tunda domin tsoro na ne ya ka an gafarta maka sai Allah gafarta maka sai shiga aljanna a zahiri a duniya mun inda hukunci za a yi maka ya zo ya shi bai yadda da tashin kiyama ba da me za a yi sai a ce hukuncin rida kawai kafiri ne mutu wuta nan sai an je tashin kiyama sai ku ganshi a aljanna sai a ce wannan kuma ya haɗu saboda ne hukuncin zuciya nawa ya to a rika barin kuma mutum sai zauna da addinin sa lafiya insha Allah shi din bai shiga matsala ba kuma bai shiga da wani cikin matsala amma wa'azi da faɗakarwa da hikima da bayani wannan dama lalle ayi amma akan aiki ba akan mutum da fatan ne mun gane wannan abu mu bace haka mun koma da tafai da suka yi ƙara buɗe da abin insha Allah za mu faru akan nau'o'in mahabba akwai dai kuma kalmomi da ibn sai ya faɗa a cikin rahoton mutumin zan faɗe su daga haka da sauri don mu gane ko mu ji irin yadda a larabci wannan kalma take da abin da ake cewa mutaradifat menene mutaradifat kalmomin da suke da ma'ana ɗaya sinonym ko kuke ce musu abu a abin nan a turance yau al-mahabba mataki ne akwai abin da ake ce ma al-alaqa alaqa ita ma wani mataki ne kafin a je mahabba akwai al-hawa shine karkatar zuciya domin al'akalin hawa ma'ana mala mun yi magana cikin wani makon da gabata akwai sabuwa sabuwa kuma shi ne kwarara shi ma ana kiran soyayya da sabuwa shi ne zuciyarka ta kwarara zuwa zuciyar wanda kake so da kuma a sharaf sharaf kamar da alamun ke faɗa cikin alƙur'ani dangane da annabi yusuf قد شغلها قد أظن قد شغلها قد قد شغفها حبا نعم قد شغفها حبا شغف الشغف سكت أكلي أظن أجل إذا شغف شين تن تن تن من ديزا ديزوسيا da kafin a shiga a taɓa zuciya sai an yaɗe wani tantani a gusan tantani da yawa to wani ake ce mashagar domin dariya wani wani wani wata kariya ce ko wani tsakani ne tsakanin sauran jiki da kuma zuciya kafin a buɗe a shiga zuciya sai an buɗe wannan to duk wanda soyayyar da ta kai matsayin ta ratsa wannan sharaf din tsantsanin ta wuce shi ta shiga zuciya to shi wannan soyayya da ake ce ma shabab to haka ya bayyana yace al-muqa akwai kuma al-muqa ita ma ko al-muqa soyayya ne akwai alwaji shi ma ana kiran su soyayya akwai alkulf saboda dora wa mutum nauyi da zai wa kansa ya so wani da kuma at-tasayyumu tasayyum asalin da shine at-ta'abbud soyayya da za ka yi hatta kai matukar za ka bauta wa abin da kuke so to ne yake at-tasayyum ana tsallake ta dama shi kenan an shiga shine za a shiga cikin daga an zo kanka ga an shiga cikin wanda za a shirka ai kun san akwai wasu wanda suke soyayya irin ta tsakanin gaurayi da budurwa da wasu irin kalmomi da za ka ji wani na asalin kalmomi abin nan soyayya tsakanin gaurayi da budurwa miji da mata ma'ana soyayya ce ta iri soyayya ce ba ta ibada sunan ta soyayya ta bibi duk dan adam yana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin cewa an soyayya san mun abubuwa biyu daga cikin abubuwan nan ku da daɗin duniya ma'ana duk abubuwa masu daɗi a duniya ba abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so fiye da irin abubuwan nan yake da mata da kuma turare kun ga ashe kenan so son mata ba ne shi bane tabi'a shi yasa a musulunci kun ga ba mu da abin da ake ce ma abin nan wani salibati ne ake ce ma na wannan man kuke yi mutum ya koma ya ce ba ruwansa da mata ba ruwansa da aure wannan a shar'ance in cewa kai ka haramta wa kanka to haramu mun fahimta ne ba mu da shi a musulunci kaka lalle ɗabi'ar ɗan adam ta hukunta cewa ba zai iya rayuwa ba ba mace rayuwa da ta ɗabi'a ɗabi'ar mace ita ma ba za ta iya rayuwa ba ba namiji duka Allah mutu ke sa mu haka to kaga sai sa mana dokoki to mu tsarin Allah wajen yi kar a jina kuma a yi aure na shari'a dole shi abin da ya kamata a ciwo to abin da muke so mu bayani shi soyayya irin wannan soyayya ce ta dabi'a babu da ke cikin amma akwai wasu lafuzza da za ka ga masu ya suna amfani da su waɗanda yana da kyau a kiyaye su za ku ga kuma wasu a wani gefen suna ɗaukar irin lafuzzan da masu soyayya tsakanin miji da mata suke yi suna sa irin wannan lafuzan tsakanin su da ubangiji wannan shi ma bai halatta ku gana abin da ke nufi akwai lafuzan da mutum ne suka faɗa ai komai zai iya mata duk abin da ka sa shi zai iya yi ga shi ba Allah ya sa shi abubuwa da yawa bayan ko ba su ake ba yawwa to irin wannan har da za su ce ya yi masa sujjada wani zai fi zai yi zai idan ya tuno cewa kai wannan ba Allah kawai to nan ne bambanci to irin wannan in ka kai ga za ka iya wa wanda kake so soyayya ta ɗabi'a wadda ta halatta ta kai za ka iya masa ta kayyumi da ta'abburi to shine za ka jefa ka kwarin da ake cin shi na fata mun gane za ka ajiya irin wannan lafuka to akwai abu lafazi irin su ishq to wannan irin lafuka kuma kamar da ambata bai halatta a ɗauko su a riƙa magana da su ana magana da Allah soyayyar Allah soyayya ce ta ibada ba a sa masa suna ishku mutum sai ai akwai iski tsakaninsa da ubangiji wannan lafazin ba shi da ba galibi a babin soyayya ta ɗabi'a ishk sunansa soyayya soyayya ce mai tsanani wadda ta kai matuƙa a zuciya to akwai kuma na shauƙi daban ishk daban shauƙi shine ka rika ƙaunar haɗuwa da da burin kaunarsa a zuci kana so ka haɗu da shi mai kai abu ne wallah ka rika longin mai daga burin ke cewa na fi ɗauko ta da wannan ma'ana ita ce ma'ana shi shi ko iski soyayya ce da kai zurfi a cikin zuci akwai addana ita ma kalma ce ma'anarta soyayya akwai ashauku shine yawa gashi a larabci suna cewa safarun kalbi tafiyar da zuciya za ta yi shi ne shi sau kun ga ashe akwai bambanci tsakanin soyayyar da take cikin zuciya da kuma zuciyar da ta tafi yawo tana neman ina ma abin soyayyar nan zai zo wani shi ake ce ma shauki akwai filada abin da zai shigo ka ya jawo hankalinka shi yasa ake cewa yaudara filada alfida alkuda soyayya wannan kuma wani nau'i ne na sunayen soyayya akwai akwai kuma albalabil balabil shine wasawusul hubbi irin yawo da so yake irin kafin ya kama kasa kafin soyayya tana fara yawo a zuci to wanda shine ake cewa balbala a larabci lokacin da wasu wasu soyayyar abun soyayya kai fara kama zuciyarka kafin ya kai matsayin da za a fito a bayyana kafin kuma ya yi nisa sosai a bayan an zaba da juna a to suna nan dai mutum ya koma rahoton mulkin kamar yadda ambata mana zai fa'idanta abin abu na ƙarshe zan ambata mana nau'o'i kuma na mahabba ta wani bangare suna cewa akwai mahabbatu lahi akwai mahabbatu ma yuhibbuhu Allah akwai kuma al-hubbu fillahi da kuma al-mahabbatu ma Allah waɗannan ina jin duk mun ji su a cikin nau'o'in nan na masu amfani da kuma masu cutarwa wannan ya mu koma a cikin littafin wani shi fata ta tsinye mana mintuna arba'in da uku sauran minti goma kamar ko da sha biyu ya ce falan ma sauwau ghairahu bihi fi hada tauhid yayin da suka daidaita wani Allah tare da Allah a wannan tauhidin kanu mushriki sai suka zama mushrikai ashe mai shirka ana kiran sa mushriki mai shirka saboda ne hada Allah da wani a wajen mu shine ba hada Allah da wani a ilahiyya da mahabba dalilin da yasa muka sa mai wannan bayanin kenan akan mahabba dan kar wani su ilahiyyar ko mahabbar ba ta shiga cikin ilahiyya ba ta shiga amma wannan karfafa wani abu ne saboda dama zai kawo mana wannan misali na wannan ayar ta wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada to sannan yake cewa كما قال الله تعالى فمن ألف ذلك سوى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يهدلون يبو يا تفتك ألف ولا ألف سمي لك وجعل الظلمات والنور يقوم ثنيا بالفي يقوم أسكت جعل على رشه ما لم يكن تتونا كانت مهمة تشبه باب الأكيدة تموت وتمسألة ja'ala a larabci tana zuwa da ma'ana biyu tana zuwa da ma'ana khalaqa tana zuwa da ma'ana ne sayyara sayyara mun san sayyara wadda aka samo daga tsara yan uwar kana yawa tsara aliman wani ya zama malami ko tsara mujtahidan wani ya zama mai ijtihad tsara muwazzafan wani ya samu aiki in an ce tsara ma'ana ne abu ya kasance yan uwar kana to amma za ka ce sayyara ya mai da abu kaza kaza to ja'ala tana zuwa da wancan ma'anar tana zuwa kuma da wannan ma'anar a nan wannan ayar Allah subhanahu wataala ya ce alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal ardh sai ce wa ja'ala adh-dhulumati wan nur wannan wa ke ja'ala ce sayyara ce ko khalaqa Ah, khalaqa ita mai ma'anar khalaqa ta ta'adda ila maf'ulin wahid mun gane wannan da muka ga adh-dhulumati wan nur aka fi ne لكن الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل أي خلق الظلمات وخ- وخلق أو وجعل بمعنى خلق النور ترك ومن جعله بمعنى خلق آه، أظن إذا ومن الكتب أصلا في المعتزلة أجيب المعتزلة أصلا سوى القرآن هلكتر الله هلكتر الله me ma'ana halitta Allah ba zancen Allah ba maganar Allah bane har maganar da annabi Musa alaihi salatu wa salam ya ji da Allah ya masa magana suka ce ai Allah ne ya halicci maganar ne cin ya tusa ta a cikin wata bishiya annabi Musa bishiyar ya ji ta yi magana maganar da ya ji dai sautin nan da ya ji ba sautin Allah wani shi ne akidar mu'tazila saboda a wurin su in ce Qur'ani makallu to shi ne malamai suka zo aka ce ina hujjar ku sai suka ce ai ga shi nan a cikin alkur'ani Allah ya ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyya inna ja'alnahu ne qur'anan arabiyya sai suka ce ja'ala kuma a larabci ma'anar ta khalaqa kamar yadda Allah ya ce alhamdulillah alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati abu malaman larabci ja'ala anan ma'anar ta khalaqa sai suka ce to a can ma Allah ya halitti alkur'ani kenan shine inna ja'alnahu qur'anan arabiyya in kai haka tambaya ya zaka ce malamai sun ce musu a su bayan Allah ko ba a sake koya musu larabci ne sai kamar lafazin ja'ala nau'i biyu akwai ja'ala mai ta'addi da mafuli daya ko ita ce kuka kawo mana ita ce mai ma'anar talaka alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur ay wa khalaqa adh-dhulumati wan nur wannan ba matsala amma inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan wannan sayyar ai sayyarna qur'anan nan mun sa shi ya zama balarabi da larabci ne san ya shi ya zama ba ma'anar sa talaqna ku mun kunci abu abu akwai shi sai ka da shi ya zama kaza ma'ana maganar Allah ta zo da larabci shi ke abin da ake so a faɗa ina faɗa kun gane ba wai magana ce an halitti maganar aka sa ta ta zama larabci ba a'a maganar Allah ce maimakon ya yi ta da Hausa maimakon ya yi ta da larabci to sai ya zaɓi ya yi ta da larabci ai maimakon ya yi ta da hausa ko da turanci ko da wani yare ne ko filanci ko barbarci sai ya zaɓi ya yi ta da larabci shi ne abin da ake nufi inna ja'alnahu qur'anan arabi ba wai khalaqnahu qur'anan arabi ina ba kun gani to shi kasu ce ita ja'ala in ma'anar ta fayyara ne to ta ta'adda ila mafulai ne ma'ana mun zanya abu kaza ya zama kaza هذا أنا مقول معناه مقول به ولا به إنا جعلنا إنا جعلناه هذا هو إن شيء مقول له ضمير لكن مبني على الضم أما في محل نفسه مقول به هنا المقول الأول تو قرآنا هنا مقول به هو مثلا عربية كما صفة يو باول مقول به صفة كما مقول به da fatan kun gani za ka ashe kenan nan ja'ala ma'anarta sayyara ba ma'anarta khalaqa Allah ta ambace da ma duk ne a kowace bidi a baya rashin dan wani abu da zai kama to amma in aka koma ilimi na hakika to anan ne Allah ya tauka mana to mu je sai ke cewa wallabina thumma alladina kafaru bi rabbihim ya'dilun na fi da mu dai daga mawdu'in da muke ga a ƙarshen wannan ayar ita ce mai alaƙa da abin da muke magana kai yake sun mallabi na kafaru sannan waɗanda suka kafirta bi rabbihim ya ajiluna ai ya ajiluna ghairar rabbihim bi rabbihim suna daidaita wani wanda ba ubangijin su ba tare da ubangijin nan suna sa su aji guda matsayin guda ma'ana abin da yake nufi ai yusawwuna ghairahu bi suna daidaita wani wanda ba shi ba da shi Allah ta kun bayyana وقال الله تعالى ألا ما تجيب معلم بنا سوى وهم بربهم يعدلون إلى سفن تقوى إلا بس إمام دلائر با يجي وهم سوءكما بربهم يعدلون سنة ديتا ألا دوني ما سنة أوكر وسو سنة باس مطيح بني كل دي أقول لك إن نجامنا مالا لبكا فلن شيني wato yi tauhidin Allah a bar shi shi kaɗai yadda shi kaɗai ne ya halitta to wajen bauta wa za a yi wa sujada wa za a bautawa wa za a so soyayya irin wannan duk ba wa za a yi wa Allah wa za a yi wa azumi wa za a je haji domin ka ya zama Allah wa za a yi fata wa za a dogara gare shi in an shiga bala'i a daga hannu wa za a roƙa Allah to wannan shine tafi kada a hada Allah din da wani a ce ya wani duk girman duk girman ka bai kai Allah to Allah kuma ba abin da ya tsana a duniyar nan irin ta sa masa kishi dan Allah a duniya wa yake son kishi misali zancen bauta kishi ya kawai ai maka kishi kana zaune a gidanka sai wani ya shigo shi ni ma ni ne mai gidan Yace duk abin da kake a gidan shi ma zai ya mallaki gidan filinsa ne ilinsa ne matan gidan nasa ne yadda ka shiga daji shi ma inda ne zai shiga ka ga me yadda ku tsari wannan yana sa mutum in ya tuno irin waɗannan misalan ya ga cewa kai gaskiya fa ba da shirkan nan ba ta da daɗi dan me mu ba ma so amma za mu yi kai shi sa kullum a irin nasihohi da na kan yi maza sun ce ku rika tausayawa abin da ake musu na zaman kishin nan wallahi zafi ne shi don haka in sun yi kishin ba wai cewa nake ku ci gaba da kishin ku kishin dama ba da masu daina amma in sun ji zafin wani mijinsu zai aure ka ku ga laifin su sharin miji matsala kamar yadda kai yau idan kai ne za a ce ko sharin maka haka za ka ji daɗi ba haka ne ba ta ba a ce kai za ku sharin da kai da wani a ware masa kai da safe za ka nuna da shi kuma da daddare wallahi saboda zafin abu ma da kafa ka ba haka ne to irin wannan abin idan kana ba da misalin sa a cikin dan adam sai kuma ka zo ka ce kai ya za a yi Allah ma'aliki kuma in zo in dubi wani ko malami ko wali ko annabi ko mala'ika shi ma in zo yana da matsayi irin na Allah abin bai kyauta Allah ko ba haka bane to wannan dan a fahimci yadda abin yake يجي وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده الله سبحانه وتعالى يا علما سد باينسا كيف مباينة المشركين وكيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية علم الدين يا قوي مباينة يا غير musu yadda za su bambanta yadda za su nuna su daban masu shirka ma kuma daban ma'ana aqida su daban tunanin su daban Allah ya kora mu'minin yadda za su yi wannan abu gashi ya kawo mana wa annahu ta'ala ya koya musu kuma cewa shi Allah subhanahu haqiqun bi ifradihi shi ya tantance shi ne haqiqu yau shi ya tantance a kaɗaita shi waliyan a matsayin mai jibinta ba ka da wani majibinci mai zai ɗaukar nauyin lamarinka mai kula da kai ba ka abinci da tattalin da nan kana karami ya baka wannan ya baka wannan ya baka wancan ya mai da kai kaza abin da kake so ba mai wannan banda ko wa haka man kuma mai yin hukunci mai tsara maka ga yadda yake so rayuwarka ta zama ya ce ka yi aure kar ka yi ka girmama iyayenka saboda su ne sababin zaman ka a duniya in ana hukunci in wani ya shiga aikin wani ga yadda za a raba rigima wani ya wannan saka an kama shi ga yadda za a yi ka'idar da za ta sa a daina sata ita ce kaza ka'idar da za ta sa a daina zina ita ma ita ce kaza wanda aka kama shi ga abin da za a yi masa in ya taba aure a kai a jefe shi in bai taɓa aure ba a yi masa bulala wannan Allah ne za ko to su yadda da cewa Allah ne mai yin wannan ya fi ka sanin hikima ba wata dabara ta cewa menene dan adam yake bukata a zamanin yanzu wanda za ka ce Allah da kansa ko Allah sun ala da ya tsara wannan hukunci ya ce waye akwai wani zamani da zai zo a wannan hukuncin bai dace da wannan zamanin ba an ci gaba an waye ba haka a aji lamarin Allah ba su da ka in ka ɗauki Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin shi ne mai wannan sannan kuma na uku ka ɗauke shi a matsayin rabban ubangiji shi ne mai halitta mai gudanar da komai naka to wannan ka yarda da haka ka bambanta da waɗanda suke shirka fa qala ta'ala to ga abin da ya koya mana ya ga manzon sa sallallahu alaihi wasallam yace ko ka ce a ghayra allahi attakhidhu waliyan yanzu wani Allah zai rika a matsayin wali me ma'anar wani mafikinci wanda zan fikince shi ke ɗaukar rayuwa na shi ke kula ne shi ke komai shi ne waliyi na ke sa ake cewa Allah maula ni'mal maula wa ni'mal nasir ma dalla da shi a matsayin mafikinci in mun shiga cikin tashin hankali babu da inda za mu je banda gudu shi ne maulan shi ne ma'ana wa ni'mal nasir ma dalla kuma da mai taimako duk abin da muke bukata na taimako to ma balla da Allah a matsayin shi ne muke maka to shi ne ma'anar waliya kun ce a gare da Allah ta tafi waliya yanzu shi wani Allah wani wanda ba Allah ba zai riga a matsayin waliyi na majibinci na in ina bukatar ka in roƙe in ba ni da lafiya in ce ba in ina da wani tashin hankali in ce ya ya ware kire yanzu wani Allah kuke so in je kun sa in faɗi in yi wannan abu fatir samawati shi ku Allah ɗin nan shi ne fasir samawati nan siffa ce ta Allahi a bakin da ake kun a gaiwa Allahi to shi yasa wannan fasir ɗin ita ma ta zama majuru saboda aka jiro akan wani kun gani yau ba aka bi ne akan wani abin nan wa attakhidhu waliyan ma'ana gaiwa Allah rubun jama'a ana nufin Allah subhanahu wa ta'ala shi kuke so in rika bayan kuwa shi ne fasir samawati wa ta'ala wanda ya kaji sammai da ƙasa wa ƙala ta'ala Allah mu ke so hafa ghayra Allah abu tawi hakama wannan ita ma suratul an'am dayar ma da kana suratul an'am shi sa mai muke kira suratul an'am suratul tauhid daga cikin sunan da akwai wannan suna suratul tauhid ba abin da suke karantawa irin suke karantarwa irin tauhid ta fara da tauhidi ta ƙare da tauhidi kuma ita ce aya ko ita sura wadda yawaita lamirin bayanin abin da Allah maɗaukaki ya cancanta a yi masa ba su da su fitai da wajen wani huwan da zai kaza huwan da zai kaza ko huwan da zai kaza har malamai masu harbi hadda Qur'ani suna cewa a suratul an'am aya ta biyu nan ita ce huwan da aka fara ta wadda ba ta da wawo saboda akwai huwa huwa din da yawa wajen bayanin Allah waye me yake bukata za ka ko dukka tun daga wannan da yake alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sai dai huwa alladhi khalaqakum min tin mun gano wannan kuma wannan ko iyakar wannan aya ce ta fara da huwa duk ayoyin suratul al-suratul an'am da take magana akan Allah subhanahu wa ta'ala to akwai wawo wa huwa wa huwa wa huwa wa huwa har ƙarshe banda wannan guda ɗaya duka kuma me take magana a kai ko me take magana haƙƙin Allah subhanahu wataala in ka duba kuma haƙƙin nan sai uku ko dai haƙƙin rububiyya ake faɗa mana ko sunayensa da sufofi ko kuma haƙƙin abun sa maka shi sai sa duk waɗannan abubuwan da ko da su duka daga cikin suratul an'am ne zai ce abu ghairu Allah abu tazri hakam yanzu wani Allah zai rika shi ne mai yin hukunci mai tsara min mai ya zan rayu wani Allah zai rika ya zama shi ne mai tsara min ga yadda zan rayu tunda Allah ya riga ya tsara وقال har yanzu Allah mafi kun a gairar Allah abu fi rabba yanzu wani Allah zan nema ya zama mun ubangiji ko ga an hada waliyan wa hakaman wa bi warabara to shine waɗannan ya kawo daga nan ya samu waɗannan abubuwa sai ce fala waliya wala hakama wala rabba illa don haka babu waliyi mazubinci wala hakama ba mai hukunci wala rabba ba ubangiji illa Allah sai Allah allazi wanda man adala bihi ghayrahu duk wanda ya daidai adala nan nan daidai wanda duk ya daidaita ghairahu wani Allah ma'ahu tare da Allah ko bihi tare da Allah faqad ashraka fi uluhiyyatihi walau wahada fi rububiyyatihi to duk wanda ya wannan ya yi shirka da Allah a uluhiyya ko da ya yi tauhidi ya cika ya kaɗaita shi a rububiyya kuga wannan ba shi ne dalili akan cewa ana raba tauhidin nan zuwa rububiyya nan da uluhiyya da asma wa sifat ba dalili ne kuma kuma yana bayyana mana cewa tauhidin rububiyya la yakfi dukhulil janna kun yarda da hukumar na amma kun ji abin da duka tauhidul rububiyya la yakfi li dukhul al-jannah hatta yudamma ma'ahu tauhidul rububiyya yadda da cewa Allah ne ya halitta ka shi kadai ba zai shiga ka kai aljanna dole sai ka hada da bautar Allah take shi yasa malaman tauhidi suke cewa in ka karanta alqur'ani ka kafa da farko har ƙarshe babu wani annabi da aka aiko shi asalin aikinsa nufin nufi ba wai bayani a cikin bayanin da zai yana bayyanawa babu wani annabi da aka aiko shi domin ya kira mutane su yadda da rububiyya kun gano ne babu wani annabi da ya yi wa mutane yake cewa ya jama'a kun san Allah wa ya wato ku yadda shi ya halicce ku abin da yake fara gaya muku ku bautawa Allah wannan Allah ne kuka sani saboda ne malamai sun tabbatar da duk ɗan adam ya san Allah in ka ga ya ido abin nan kan garewa wani zai tuka zamani yanzu akwai wanda ake cewa ace ko suna ake cewa mulkidai da larabci suna da yanzu akwai har website ne da su suna da kungiya ma ta bayyana su ba su yarda da Allah amma duka hujjojin su za ga mafi yawa kan garewa akwai wani tafi karami da karami a ajimin babba a muhimmancin da malam abdurrahman sa'adi abdurrahman bin nasir sa'adi ya rubuta akan wannan magana ta ilhaji ban gani tazi mai kyan ya kwanta hanyoyi na hankali irin dalilai na hankali yadda in ka kawo aya ma ayyar mutum aikis ne da yadda da Allah wani kafa kawo kawo maka magana Allah kafa maka to dalilai na hankali ya tara guda ɗari biyu da wani abu akan cewa akwai Allah dama ai kuka zancen wani lokaci da fakar dinin rani ya rubuta ayoyi abin da kai dalilai guda dubu na tabbatar da cewa akwai Allah har wata tsohuwa take cewa ai ba a buƙatar wani ba dan akwai shakka dubu a zuciyarsa ba da zai rubuta littafin da zai kawo hujja dubu akan akwai Allah ba mu to bi ba ma buƙatar ma a ga mana akwai Allah ba za a ga Allah wannan suna magana ne a babin tabbatar da cewa duk ɗan adam ya yarda da musulmi in ka tambaye shi waye aji saka zai ce Allah har suke cewa da za a samu yara duk da kuma kuma labarin wasu munasabat din ka samu yara guda biyu inda za a samu hanyar da za a samu su abinci su ci abinci har su girma su kai matsayin da za su iya buɗe baki su magana in ne za a tambaye su su ba da amsa to in aka ce musu marrabbukum waye ubangijin ku za su ce Allah suka ce imani da akwai Allah ba buƙatar ta'alimi wannan duk malaman ilimin fitara sun bayyana waɗannan ibnu taymiya a cikin juz'i na takwas na littafin da suna darbu ta'arudul aqli wal naql shafi wajen tamanin da wani abu ya akan mai ma'anar fitra to a cikin kawo irin waɗannan abubuwan su nuna muhimmancin fitra da cewa tauhidin rububiyya tauhidi ne musallas kowa ya fi ba mai yin karin tauhidi rubiya sai idan wato kan garewa ne ke sa fir'auna da ya da'awar da yake ana rabu kuma la'ala ya yi daga ne kan garewa ne shi yasa har annabi musa yake ce masa laqad alimta ma anzala haula ay haula ay ayat ayoyin da na zo ma da shi yace laqad alimta kai ka sani cewa babu wanda ya saukar da wannan ayoyi illa rabbu samawati wal ardi haka sai ubangijin sammai da kai don haka ya san cewa fir'auna ya yarda Allah yana nan har sai wanda yayi a kawo masa tsani ya hau ya gani dukkan gare wanda amma ba wai ke san akwai Allah Allah san Allah dai ya ƙara tabbatar mana da to dole ne mu ga nan ko da ke yana cewa fa tauhidu ar-rububiyyah huwa alladhi jama'at bihi khalaiqu mu'minuha wa kafiruha shi tauhidul rububiyya shine wanda halittu ba shi ne suka haɗu a kansa da mu'minansu da kafiransu duk sun yarda da cewa Allah shine mahalicci wannan ina so faɗi wani abu dan kada wani ya zo ya ce to ai wannan nan dan waɗanda kake magana su aiki da mu ce da akwai Allah ba da makamantan waɗannan mutane ai akwai su amma kuma ba su yarda da Allah din sai a ce ne ai abin da ake zance shi ne su din a littafin su in ka tambaye su akwai wani ƙarfi da ya samar da wannan duniyar ai akwai wani ta'alili da suke da wani bayani da suke yi za su ce akwai wani lokaci da aka yi kaza aka kaza akwai wani hawa da ya samar da kaza din nan wanda da babu to shi kenan wannan hawa ai kun yadda da ita wannan ita ake da ita kuma ga wani abu ba wai ana nufin sai sun ce Allah su sunu ba a'a yadda cewa akwai wani hawa da ta haifar da kaza ita aka yi kaza lokacin da ba komai sai aka samu big bang ake ga ko a da duniya ta bata da aka yi waye kuma ya haifar da wannan tufan da mai duka ci gaba da tambaye za ka kai ga wani akwai mutum mutum dai insha Allah su ko da sun da duba littafai masu hankali wanda na malamai da suke akan mai da martani ga masu irin wannan tunani din zai amfani wajen tattaunawa da za ka yi da masu irin wannan alhamdulillah dai ba mu da su ko in ce ba mu san su da yawa amma dai akwai su kasancewar kuma yanzu zamanin da muke zamani ne na duniyar a haɗe take yi guda ko ta hanyar intanet din nan mutum yana ɗakinsa a ce da kuma mu'amala da irin wani mutanen ma ba a sani ba cikin kai yanzu za a ga da website da tattaunawa ta bidiyo da tattaunawa ta audio ta sauti da kuma ai tajo duk abu ne ne to Allah ya kare to mu tsaya inda yake wa tawhidul uluhiyyati wa al-ilahiyyati mafraqu turuqi bainal mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mana sai mun cinye lokacin ma yau wala ina mana wa'idi in awa ɗaya sai duk da ita sai a tsaye da ko? Allah ya ce. Zai zama haka in ana da sun tafi inda bayan an faɗi na farko huwa allazi kaza to duk inda aka ce wa huwa to aka bi kuma ake to shine kuma ne kaza shine kuma ne kaza shine kuma Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya tsara mana ilimi ne amfani ilimin da zai ja mu zuwa ga tsoron Allah tsoron Allah da zai ja mu zuwa ga aljanna da zai tanta mu daga shiga wuta Allah haka zukatan mu akan tauki Allah haka zukatan mu akan imani Allah haka zukatan mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya wa kowa da cikin mu'minai duk abin da nake wanda ke cikin wani kunci Allah ya tsare masa duk wani abu da kake bukata a zuciyarka na alheri na alheri kuma ya fata Allah ma ya ba amin duk abin da kuma kuke gudu ya same ka na sharri Allah kade mu amin Allah kade mana masu da amin Allah ba mu zaman lafiya a wannan kafan Allah tsare mu daga sharrin kullu kullu da masu kana ka fito mu bi Allah subhanahu wa ta'ala da ka tsare mu da kafin hankali ko da yake bilal Allah ma kuke muke ne ko ya ba mu hadin kai da nutsuwa da kuma yana ya da jiki da da akuri da junan mu da san junan mu da daina jefa laifuka nan da kan wannan ne da zai zo nan da zai zo mu haɗa kan mu da za mu fita daga alimin da ake min ta'addu'a a duk kuma ai ta'addu'a a rufe da yi Allah kan ta'ala ya yi kare mana al'amuran mu wa akhiru da ana alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta